إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا غديا تبتغى الله da ya sake ba mu daman dawowa bayan mun je hutu na rabin lokaci domin ci gaba da karatunmu a wannan daura ta addauratu ta'alimiyya li talabatil madaris islamiyya a wannan gari na maradi sannan a wannan masallaci na bilal bin rabah ko da kuma a wannan makaranta ta ekwan normal wanda za mu tashi baiti na sha ɗaya mala ya ce wa shirku na wa'ani homa al'akbaru wa dunahu fi ma'alin na al'asubaru wa shirku na wa'ani shirka nau'i biyu ce kuma nau'o'in nan guda biyu na farko shi ne al'akbaru ma'ana a shirku al'akbar shirka wadda take babba wa dunahu fima alimna al-asghar kuma bayan wannan shirka babba abinda muka sani ita ce ash-shirku al-asghar karamar shirka ash-shirku ma'anarsa shine a sanya wa Allah ma'ana kishiya ko wani abokin tarayya a cikin ayyukansa da kuma cikin ibada ko sunayensa ko siffofinsa shirkar da mutane suka yi aukawa a ciki shine a cikin tauhidul uluhiyya a lokacin da suke sa wasu wanda ba Allah ba a cikin ibadar Allah a sa wasu tsakiya maimakon a bauta wa Allah shi kare a kaɗai tashi da ibada a'a sai an sa wasu tsakiya tsakaninsu da Allah to saboda haka ita shirka babba a shirkul akbar daga cikin shi akwai zahirun wa kafir shirka da take bayyane da wadda take koyayya shirka koyayya shine annifaq annifaqul akbar wanda shi a zuciya ne yake wa minan nasi man yaqulu amanna بالله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutane a kowane suke cewa mun yi imani da Allah amma a mai abaki amma sai Allah ya ce wa mahum bi mu'minin haƙiƙa su ba mu'minai bane saboda a zuciyarsu munafici ne al-akbar ba su ne Allah ke cewa ba ayyo wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da masu imani sai su ce ai mun yi imani amma a mi a baki wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun hadu da waɗanda suke kafirai daga su sai su sai su ce musu a ai muna tare da ku ku bar ganin mu tare da masu imani muna ayyuka tare a bayyane ne amma a zuciya muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una kawai irgili ne muke musu to ku shi yasa mala ya kawo wannan cewa shirka nau'i biyu ce ashirkul akbar akwai na zahiri akwai na boye gudan kuma shine ashirkul asghar shi ma akwai na zahiri akwai na boye na boye shine riya tunan da zai zo yayi abu dan ya nuna mutane ko ya ji yadda mutane ya shi ba dan Allah a dan ajiya ya iya ya kware ko dan a gani wannan shi ne a shirkul asghar amma kafi shirka wadda take karama amma wadda a koyi ita ma tana da haɗari saboda hanya ce wadda za ta iya kai mutum zuwa ga babbar shirka duk aikin da kai dan wani ya gani to in ya gani fa bakin biyan ke da aka duk abin da mutum za ka kai shi saboda Allah amma babban abin da ke bambantawa tsakanin babbar shirka da ƙaramar shirka shine al-ma'al wal masir makoma menene makoma wanda ya babbar shirka menene makoma wanda ya ƙaramar shirka makomar wanda ya cuɗanyu da babbar shirka in ya mutu bai tuba ba shine al-khuludu fin nari abadan in ya shiga wuta har abada ne amma shirka ƙarama idan mutum yana yin ta baya huta daga cikin musulunci amma akwai haɗari wanda in mutum bai hankali ba tana iya kai shi zuwa ga babbar shirka ka kuma da an kai ga babbar shirka an taɓi don haka ita shirka babba shine sarrafa shay'un min afradil ibada li ghairillah juya wani abu ko kawar da wani abu na daga ibada ga wani Allah a juya shi zuwa ga wani Allah ka du'a kama addu'a ma'ana ka du'a ilaihullah mutum yana kiran wani Allah kaga mutum ya zo kan kabari yana cewa ya kai ma'abuci wannan kabari matsaloli na da bukata ta da kaza ta na sa a hannunka daga wani bidiyo da yake yawo ya zo da wasu yadda wani shi wajen kabarin wani wai wali sai yana cewa ya wali wani da akwace cikin kabari kaza wurin nan mun yi tahiya ta takanas akwai waɗanda suka ba mu sako da ni da waɗanda da suka zo muka zo tare bukatunmu da matsalolinmu duka mun sa a hannunka ba wanda ake roƙa sai Allah subhanahu wa ta'ala haka yanka ga wani Allah shi ma shirka ne babba ba a yanka wata dabba da sunan wani in ba Allah ba amma idan mutum ya kira sunan wani wanda ba Allah ba wannan dabba ne ta zama mushe haramun ne a ci ta kuma ya yi shirka da Allah shirka kuma babba to shi yasa aka ce wannan yana aukuwa a cikin nau'o'i guda hudu na farko a talab wa du'a shine kiran wani Allah wajen neman amfani ko kuma tunkuɗe abin da yake cuta sannan akwai alƙasur wal irada shi ne mutum ya nihi wani Allah da aiki ko kuma ya yi tarayya da Allah da waninsa a cikin aiki sannan na uku akwai atta'a shi ne ta'atul ulama wal umara fi tahalili ma harrama Allah au tahrim ma ahallalla shi ne mutum ya yi biyayya ga wasu malamai ko wasu shugabannu wajen halitta abinda Allah ya haramta abinda Allah ya haramta sai su halitta sai mutum ya yi biyayya ko kuma abin da Allah ya haramta su kuma su halitta na ga wani bidiyo yana cewa shi ya ce duk wanda yake akan ɗariƙar su yana sallah ko bai sallah za su shi aljanna kuma Allah ya haramta ma'ana aljanna ga wanda bai sallah yana gagarin sun halitta abin da Allah ya haramta to yi ba irin waɗannan ɗa'a shi ma shirka ne kuma shirka babba saboda haka kenan a kula na hudu al-mahabba shi ne mahabbatu ghairullah son wani Allah mahabbata ta'azimu wa zillin wa khudu mai bayani ba wanda ya kamata a yi ma so wanda ya kai matuƙa kamar Allah subhanahu wa ta'ala san wani Allah so na girmamawa da kaskantar da kai shi ma shirka ne babba sai ga mutum saboda san so da biyayya da yake ma malami sai ga yana faduwa yana ma malami sujida na ga wani abu da idanuna wani kauye da muka shi akwai wani babban malami a wajen akwai mutanen da suke yi ma bulaguro daga Najeriya su zo wajen shi aka yi da ranar juma'a ne an yi sallah tare da ne aka yi sallah a masallacin bayan an gama sallah sai ladan ya jawo mikro ya zo kusa da shi dan shi wurin shi tsawon shi daban gare shi a cikin masallacin ya kare kunnen sa yace shehu ya ce a gaya muku duk wanda ya sallah nan tare da shi ya gafarta mishi hada mu muna cikin ran nan mun samu gafara shehu abinda ya tsara ma bani mamaki da tausayi kuma da haushi ana na sai ga wasu hais guda uku bus guda uku sun zo daga Najeriya da maza da mata ko da suka zo an gama sallah har ya koma cikin gida hutar wasu daga cikin motoci aka ce musu ai an gama sallah kuma shehu ya koma gida suka ce ai wannan tahiyar tasu babu albarka tunda ba su samu sallah tare da shehu ba takanin su fito daga Najeriya ba su samu sallah ba to ina wani tahiyar tasu kawai sai suka kece da kuka hawaye kuka da mazansu da mata sai da aka je aka gaya mashi halin da ake ciki ya ce a shigo da su guda-guda ana shigowa da su duk wanda aka shigo da shi ya shafi kansa sai ya huto yana murna alhamdulillah wai ya yi asara sallar juma'a amma tun da an taba kanshi to shi ke shi yanzu ya warke kadi ba gani bai samu sallah ba fa amma wannan ba shine damuwa ba tun da shehu ya taba kanshi to shi kenan komai ya samu haka suka huto suna ta murna to kaga irin wannan kaunar ga wani Allah irin wannan girmama da kaskantar da kai akan wannan shirka ne da Allah kuma shirka babba ko da haka kenan dole irin waɗannan abubuwa a faɗakar da al'umma kuma a riƙa la'akari da su amma a shirkul asghar shi kullu ma yutawassalu bihi ila shirkil akbar min i'tiqadin aw qawlin aw fi'lin duk abinda ma'ana ake kaiwa da shi zuwa ga babban shirka na abin da ake ƙudurtawa ko magana ko aiki kamar rantsuwa da wani Allah mutum ya ce ya rantse da dango ya rantse da kabarin kakan shi ya rantse da nan maraɗi mu ne kuke rantsuwa da shi tarnaɗa da aradu da waye wannan duka shirka ce amma a shirkul asghar karamar shirka baya fitar da mutum daga musulunci amma wasila ce hanya ce mai kai mutum zuwa ga babbar shirka wannan kenan idan wannan shine game da abin da ya shahi shirka lahu faqat an tusrafa al-ibada min duni nuqsan wala ziyada lahu faqat ga Allah kadai an tusrafa al-ibada ake yin ibada min duni nuqsan wala ziyada ba tare da ragewa ba ba tare da karawa ba Allah kadai ne ake mun ake ma wannan ibada ma'ana al'ibada ta tutulaku ala shi'an in an ce al'ibada ana ba sa ma'ana guda biyu akwai fi'ilun ta'abudi ko fi'ilun ta'abudi fi'ilun ta'abudi shi ne ma'atul ma'abudi ala wajen hudu wa zul wa kudu wa ta'azim abinda ake bauta ma a yi masa biyayya ta huskar ƙauna da ƙasƙantar da kai da girmamawa to irin wannan aikin haƙƙun mahadun lillahi jallawala haƙƙi ne tsantsa na Allah Allah kaɗai ne ake ma biyayya ta huskar ƙauna da ƙasƙantar da kai da girmamawa ba wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan kowaye na biyu almuta'abbadu bihi abinda ake ibada da shi kamar yadda ibn shaymiya rahimahullah ya yi ta'arifin ibada cewa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ibada suna ne wanda ya kumshi dukkan abin da Allah ke son shi in an ce Allah na son wannan abin kuma ya yarda da wannan abin na magana ko aiki na bayyana ko na boye to wannan abin ibada ne wannan shi ne ma'ana ma tutulaku al'ibada alaihi sannan waɗannan ayyukan da maganganu waɗanda Allah ke so su haƙƙin Allah ne kuma ga Allah kaɗai ake yin su Allah subhanahu wata'ala na ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din ko ala lillahi dinul khalis mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsantsance addini ga Allah kadai ala ku saurara lillahi dinul khalis addini tsantsa wanda bai da gaurai wanda ba a bauta ba a hada shi da wani ba to Allah kadai ake wa shi ba a haɗa Allah da wani kowa ne duk matsayin shi saboda haka shi yasa Allah ya siffanta da almutakabbiru almutakabbiru Allah ba a sa shi ba a hada ba a hana hana shi ba a hada shi da wani shi kadai ne ake bautawa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahutti ba umarci mutane da kuma face su bauta wa Allah suna masu tsantsance addini ga Allah hunafa suna masu karkacewa ko kuma masu karkatawa zuwa ga zuwa ga addini tsaye ko kuma suna masu karkacewa ko suna masu barin duk wani addinin da Allah bai yarda da shi ba zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala shi wa yuqimu salata wa yuti zakata a tsaye da sallah su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake tsayayyen addini da aka baya halitta juya wata ibada daga cikin ibadodi ga wani Allah baya halitta a hada Allah da wani a cikin ibada saboda al'ibada tawfiqiyya su ibadodi tawfiqiyya ne ma'ana ba a shar'anta wani abu na ibada sai dai abin da shari'a ta kafa dalili a kansa da cewa ibada ce ta wajibi ko ta sunna ko ku ta mustahabbi sannan in ibada ta iyakance abu ba a karawa ba a rage ba ƙari a cikin ibada bid'a ne kuma abin mayarwa ne yanda ibada ta zo a yi ta haka nan ba tare da an dada ta ba saboda haka mala ya ce min gairi abin nan nuqsanin wala ziyada ba ragi babu ƙari ba a ragewa ba a ƙarewa ƙari a cikin ibada wannan bid'a ne kuma za a maida wanda ya haka kenan gwargwadon ibadar mutum ƙari ke bata ta saboda kunga yanzu sallah ita ce mafi girman ibadodi idan ka ƙara wani rukuni ko wani wajibi a ciki sallar ta ɓaci raka hudu ne ko daga ce a tutun da sallah ce ya yi ibada babbar ibada shi bari mu kai ta biyar sai kai raka a biyar maimakon hudu akwai sallah babu ta ta ɓaci wannan ke saboda haka al'ibadat arba ta ƙasa ibadori sun kasu kashi hudu aha ibadat kashi hudu ne wasu zamanto ibadat kaza ko ibadat na kaza ko ibadat na kaza aha wanda ya na hudasu wanda ya haɗi tsari magani sai a bashi wanda ala eh alƙauliya al'amaliya maliya badaniya barakallahu fika idan al'ibadatu ko wani abin da kake bukata wannan ke kenan al'ibadat arba'ata sa al'ibadatul kalbiya ko ibadodi waɗanda suke na cikin zuciya kamar ibadodi da a cikin zuciya ha? ha? al'iman anniya aha al'ikhlas aiwa ha? ɗanjiwa azzikiru wannan duka ibadat kalbiya ne al-i'tiqad ha me ce ba ma yi daga bare yake at-tauhid ina al-ibadat al-qalbiyya shine kaman al-khawf ar-raja al-hubb at-ta'zim wayannan ana ce musu al-ibadat al-qalbiyya al-khawf tsoro ya zamanto a zuciyarka babu wanda kake tsoro kamar Allah subhanahu wa ta'ala akwai tsoro na ɗabi'a wannan bai kore ma mutum tauhidi misali ka zo gida dare yayi ka shiga ɗaki ka sa makulli ka rufe ɗaki saboda tsoron ɓarayi ko shagonka kayi kile kare saboda tsoron kada a yi masata ba a cewa ka ji tsoron wani Allah da haka baka da tauhidi wannan abin nan yake cewa tsoro na ɗabi'a amma tsoro wanda mutum zai yi na cewa jin tsoron rasa rayuwarsa ko jin tsoron lalacewar arzikinsa wannan duka ba a yin shiga wani sai ga Allah Allah ne ake jin tsoronsa ana tsoron azabarsa wannan tsoron ba wanda ya kamata ka ji tsoron azabarsa kamar Allah arraja mai bayani akan arraja shine fata tare da kauna da girmamawa ba wanda ake ma wannan sai Allah a zuciya yake alhubbu haka so ba wanda ya kamata ka kaunata sama ga Allah wata azimu da girmamawa ba wanda ya kamata ka girmama da ya kai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala girmamawa Allah tana sama ga girmamawa kowa sai al-ibadatul qawliya ibadodi na magana kamar me addu'a aha eh qira'atul qur'an aha al-azkar kenan wannan azzikir wa du'a wa qira'atul qur'an wannan duka suna shiga a cikin al-ibadatul qawliyya al-ibadatul badaniyya ibadodi na jiki aha kasala eh wasiyam wal jihad wal hajj da sauransu sai al-ibadatul maliyya kazzaka wal nafaqat al-wajiba wal nafaqat al-wajiba was sadaqat da sauransu wa'annan duka ibadodi ne na almaliya wannan su ne al'ibadat allati qasama al'ulama ila arba'ati aqsam wannan kenan don haka mala a cikin wannan baitin sai ya zo da abin da yake shine tushen addini da asalin shi da ka'idarsa mai girma cewa musuluncin bawa baya tabbatuwa sai lokacin da ya tabbatar da al'amura guda biyu ko da ya ce a shurutu huma mina ne min hassalatu wasu yamu wadda'a'u ta hafasta khairu talibin man kadwa'a wannan kenan su ne al'ibadat aqsamul ibadat sune wanda muka yi bayani akai kenan min salatu akwai sallah wa siyam wa du'a as-sala wa siyam muka ce ibadat maza eh badaniya addu'a min ibadat qawliya sannan sai ce fa asaf fa khairu talibin man qad wa'a kenan ka kiyaye fiyayyen wanda yake mai nema shine wanda yake iya kiyaye al'amurra man kadwa wanda ya kiyaye abubuwan da aka gaya masa sannan ita ibada ba ta tabbatuwa ibadar ko kuma mu ce musuluncin bawa ba ya tabbatuwa sai ya akakar da al'amurra guda biyu shine yace shurutu hal ikhlasu wal mutaba'a hatta takuna ya bunayya nafi'a sharuɗan karɓuwan ibada shine al ikhlas wal mutaba'a da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dan Allah sannan kuma ka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan sune sharuɗa guda biyu na karɓan ibada duk ibadar da bata tabbatar da wannan ba to wannan ibada ba karɓaɓɓuwa ba ta zama karɓaɓɓiya hatta ta kuna ya bunayya nafi'a har ya kai ɗana ka zamanto nafi'a mai amfani to sai ka tabbatar da waɗannan sharuɗa guda biyu ikhlasul ibadati lillah tsarkake ibada ga Allah na biyu an taka tilkal ibada alal wajhil mardi inda Allah ayi ta ta yanda ta huskar da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita shine mi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shine manzon da aka aiko in wa'ina sune sharuɗa guda biyu wanda ya tahaqqaqu bihima islamul abdi da haka in bawa ya zo da wata ibadar da babu ikhlasi a cikinta ba za a karɓi wannan ibadar ba in kuma ya yi ikhlasi a cikin ibada ba ta fuskar da Allah yake yarda ba shi ne bin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba to wannan ibada ba za a karɓe ta ba wa'annan sharuɗa ne guda biyu haɗe suke da zuna ba su rabuwa da an rasa ɗaya daga cikinsu to wannan ibada babu ta saboda haka a kiyaye da kyau menene ake ce ma al-ikhlas معنى إخلاص العبادة لله منين معناسا شيء ما المسك أن تقع جميع عبادات العبد خالصة لله دكان أيوكا عبادة نبا وسزمنتو سن أبكوني دان الله كده أما ma'anar aukuwar ibada ta fuskar da Allah yake yarda da ita wannan baya tabbatuwa sai da mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam saboda ba mu iya gane ta wace huska Allah yake yarda da ibada ko wace irin ibada ce sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya ko ya aiko ma'ana ya bayyana mana manzon Allah ya bayyana mana dukkan ibadar da ta zamanto ba ta hanyar sa ba to wannan ibada abin mayarwa ce ga mai ita ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace cewa sallu kama ra'aytumuni salli in kai sallah ba irin ta manzo Allah ba wannan sallah za a mai da ma'aika ba za a karbe ta ba wajen aikin haji sai ce khuzu anni madha manasikakum ku ku rigi ayyukan hajjin ku daga gare ni abinda ku ga nayi ku in ka je kai aikin hajji ba irin yadda manzon Allah yi ba to wannan aikin na hajji ko kai dan Allah to ba Allah ba zai karbe shi ba saboda haka kenan dole ne a kiyaye duk abin da mutum zai yi na ibada da sunan ibada dole ne sai ya yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam min hassalatu wasu yamu wadda'a ko wadda'a ta hafaz fa khairu ɗalibin matsar wa'a wannan mun huce shi ma'ana daga cikin nauyin ibada na wajibi akwai sallah da sauransu wannan mun yi shi sannan yace islamu wal imanu wal ihsanu usul hada din wal arkanu kullun lahu bi shar'ina tafsilu idza ata mualliman jibril yujibuhu an-nabiy wa huwa yas'alu an hadhihi al arkani fi ma naqalu ma'ana islam wal iman wal ihsan wannan sune maratibud din maratibud din kam thalatha al islam wal iman wal'insa matakai a addini uku ne na farko mataki na farko shine mutum ya zama muslim musulmi sannan mataki na biyu momini mataki na uku muhsin shine makaki wanda yake ƙololuwa wannan su ne usul hadaddi su ne arkan arkan arkan maza su ne usul hada addini asalin wannan addinin tushen addini su ne waɗannan al-islam wal iman wal ihsan wal arkan kuma kowannen su yana da rukunai kullun lahu bi shar'ina tafsilin kowanne daga cikin su islam iman al-islam wal iman wal ihsan ma'ana a shari'an mu tafsil ma'ana yana da ni fayyacewa an fayyace shi kowanne yana da rukunni akwai arkanul islam arkanul iman arkan al-ihsan kowanne an yi bayanin shi a shari'an mu daki daki bi za a ta mu'alliman jibril da wannan ne jibril ya zo yana mai karantarwa gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu'alliman yana mai neman sanarwa ko kuma a'a ya zo yana mai karantarwa amma ta hanyar tambaya kamar ɗalibi amma sai ya zama to yujibu wan nabiyyu wa huwa yas'alu annabi na bashi amsa yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-arkan game da waɗannan rukunai rukunai musulunci da rukunai imani da rukunan mi ihsan qala akhbirni an al-islam sai ya mishi bi arkan al-islam al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa har zuwa ƙarshe قال وأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإنسان أه؟ أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo yana tambayar sa shi kuma yana ba sa amsa an hadhihi al-arkan game da wannan rukunan fi ma naqalu a cikin abin da magabata suka ciro ma'ana suka naqalo shi malaika jibril alaihi salatu wassalam ya zo kamar yanda abdullahi bin umar yake cewa haddathani abi babana ya ba labari umar bin khattab قال يا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يا زوما kawai kwaɗan muna zaune wata rana wajen manzon Allah sai ga mutum kwaɗan mun gan shi ba mu tsin kawo shi daga nesa gashi tafi ba kawai sai muka ga mutum cikin mu shadidu bayadu siya gashi da fararen tuwahi masu fari sosai shadidu sawadi sha sannan gashi mai gashi baki sosai la yura alai asaru safar babu wani alamu ko wani gurbin alamar bulaguro tare da shi mutumin da ya tafiya daga nesa da ya zo kana gane ga gajiya ga zuha ga kura da sauransu duk babu waɗannan alamomin wala ya arfa minna ahad kuma wani bai san shi ba daga cikin mu hatta jalasa kawai sai da ya zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asna da rukubatai ila rukubat ya jingina guwansa zuwa ga guwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suke cewa wannan shine ladabi na dalibin ilimi wurin zama a gaban malamin sa wa wada kafaihi ala fakhidhi adha tahina hannayensa akan cinyoyinsa wa qala ya muhammad akhbirni al islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islam an tashhadu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت yace ka faɗi gaskiya sai ya sa abin shi ya sa umar ya ce fa ajibna lahu sai muka yi mamakinsa yas'aluhu wa yusaddiquhu shi ke tambayarsa amma kuma in yayi tambaya a gaya mai sai ce gaskiya ne haka abin yake kenan ya san shi قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وإن ذلك أركان الإسلام يكون كرم تاسو أما تسلمكم طالبين قال صدقت يا كاف da gaskiya قال yace fa akhbirni an al-ihsan ka bani labarin abin da ake cewa ihsan قال yace anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba kana Allah shi yana ganin ka har zuwa ƙarshe ba akbirni an ayani an sa'a qala mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il ba ni labarin kiyama yace wanda ake tambayan bai kai mai tambayan sani ba bai hinda tambayan sani ba ni ban sani ba kamar yanda kai ma baka sani ba yace fa akhbirni an amaratiha bani ala bani labarin alamomin tashin kiyama yace an talida al'amatu rabbataha baiwa za ta aiki ubogijiyarta ma'ana baiwa ce mai ita ya yi sadaka da ita kuma ta aihu tana matsayin baiwa amma ɗan da ta aihuwa tamkar ya zama tumi mai gidan ita ma wasu malamai suka ce ma'anarsa za a yi lokacin da 'ya'ya ba su biyayya ga iyayensu وأن ترى الغفاة العراة العالة عالة رعاء الشاة ذاك ما هنتاي وإن باس لتوهاي إسا شيء ألوكة الجاهلية متانا قوي سنن وإن سكي غفاة باتا كلمة العراة هنتاي وأنا باس لتوهاي إسا سو wani bi za a gama mutum gyabto ne gare shi amma babu riga sawa ko kuma a'a walki ne gare su irin na fata a lokacin da al'ala talakawa ri'a asha makiya masu kiwon dabbobi amma za a waye gari su ne masu kudin birni ya ta tsawaru na fi duniya su zo suna yin dogagen gini ma'ana benaye a birane da ka zo wani babban gini sai a ce maka aiwa ne ne in ka dibi asali sai ga dan kauye ne amma yanzu ya zama babban mai kuɗi da makiyayi ne watakila ma da ko takalmi bai da in ya ta kiwo amma yanzu ya zama babban mai kuɗi a cikin birni za ka iska duk manya manya gidaje nasu ne alamu ne nan da tashin kiyama yace sun mai sun man talaka sannan ya tashi balabistu maliyan dan zamana wannan lokaci sun makala li sai manzo Allah ya ce ya Umar atadari man sa'il ka san wane ne wannan mai tambaya qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai Allah da manzo shi ne mai sani qala yace fa innahu jibril malaika jibril atakum yu'allimukum dinakum ya zo ya zo muku ne ya sanar da ku addini shi yasa malamai suka ce wannan hadisin ana ce mishi ummu sunna ana ce mishi mi ummu sunna wannan kenan malam yace yujibuhu an-nabi wa huwa yas'al sai yace wa wajibun imanuna eh bil rusuli wajibi ne a gare mu wajibun imanuna bil rusuli لأنهم أهل لذاك الفضل يدعون للتوحيد والإيمان والكفر بالأصنام والأوثان وواجب إيماننا بالرسل واجبين من إيمان لمن ذنن الله قبائها imani da manzon Allah manzannin Allah ɗaya ne daga cikin usulul iman wanda aka ambata a cikin wannan hadisin da muka karanta gaskata manzanni waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga bayonsa واجبين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير باوة الأمة فاشم ذرقدي يا شودي أشكنت من ذنين متانين بشر مخلوقون متانين وإن دعك هلتا ألا ياجم ما سنة من ذنتي ba su da wani abin da suka keɓance suka keɓance da su na rububiya ko ma'ana ma'ana ilahantaka a'a su manzanni ne mutane qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idhnillah manzanni suka ce mu mutanen su mu manzanni mu mutane ne irin sai dai Allah ne ke baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ya zabe mu ya sanya mu manzanni ba mu da ikon zo muku da wani hujja sai da izinin Allah da haka wajibi ne ka yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya li'annahum ahlul li zaka al-fadli sune waɗanda suka cancanci wannan falalan saboda farkon waɗanda suka fara kira zuwa ga tauhidi sune mai manzanni yad'una lit-tauhid wal iman suna kira ga tauhidi da imani wal kufri bil asnami da kafirce ma gumaka wal ausani da kuma abubuwan bauta kowane iri imani da manzanni kuma ya kumshi at-tasdiqu bi risalatihim wal iqrar bi nubuwwatihim zahiran wa batinan wa i'tiqadi sidqihim fima akhbaru bihi an Allah wa ballaghuhu min ar-risalat wa annahum ballaghu ghayat al-bala wa bayyanu lin-nasi ma la yasa ahadan jahlu wannan shine imani da manzanni imani da manzanni shine ne ya kunshi gaskata manzancin nasu tabbatar da annabtarsu a bayyane da kuma ɓoye ƙudurtawa cewa abinda suka faɗa gaskiya ne daga Allah ne kuma sun isar da manzanci matuƙar isarwa wannan kenan أعدادهم كثيرة لكننا نؤمن بالتفصيل في من عندنا عشرون بعد خمسة قد وردت أسماؤهم معلومة اشتهرت أعدادهم كثيرة من ذني إداية سنة ديوة معنى سنة ديوة لكننا سيديمو نؤمن بالتفصيل في من عندنا za mu yi imani a fayyace a cikin waɗanda suke a wajenmu kenan dukkan manzanni mun yi imani da su musamman ma waɗanda aka fayyace mana sunayensu da ayyukansu su ashirin da biyar shi ne ashiru na ba da kamsatin kaduwar da su ashirin da biyar ne haka suka zo haka ya zo asma'uhum sunayensu ma'alumatun sanannu ne ishtaharat kuma sun shahara ya zo a cikin wata aya an zo da sunayen a manzanni guda goma sha takwas watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi an samu nawa إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق نوكنا ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي ماذا المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين لا أكثر إلى سورة بقى su wane ne dokar adam idris hud saleh shu'aib zul kifle sanawa yasa sannan mahaɗarcin su waɗanda bakon an ambace su a cikin ayoyi daban-daban to waɗanda za mu yi imani da su akan yadda aka fayyace su ma'ana kowannensu an faɗi sunansa da aikinsa za mu imani da su haka za mu imani da ma waɗanda ba a ambaci sunayensu ba walaƙar arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk haka Allah yace Allah ta'ala yace mun aiko manzanni gabaninka akwai waɗanda baka baka labarin su akwai waɗanda ba baka labarin su wannan shi ke nuna kenan da yawa ne akwai waɗanda ba a ambaci sunansu ba waɗanda da aka ambaci sunansu su ashirin da biyar mai imani da su ba na ala'a a yanihim da kuma sauran ma waɗanda ba a ambace su ba imani da manzanni mataki biyu ba zai ba waɗa mana su ya samu hashiya imani da manzanni mataki biyu ha? الإيمان بما جاء بهم أبا شيبان أها الإيمان المجمل إيماني أدنقلي دكما الإيمان المفسر الإيمان المجمل كما من ذنشين أن نؤمن بمن سمى الله لنا منهم ومن لم يسمي ni imani da waɗanda Allah ya ambata mana da ma waɗanda Allah bai ambata mana wannan shine ne al'imanin mujmal sannan al'imanin mufassal shi ne an nu'mina biman sammallahu lana fi kitabihi mu yi imani da waɗanda Allah ya ambata mana a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a cikin sunnarsa daga sunayen manzanni da kuma labarinsu da falalorinsu da abubuwan da suka keɓantu da shi ko? a gurguje na sai malin ya ci gaba da ya ce al'awwalul mansuru bi tufani nan yana magana akan suwa ha? manzanni al'awwalu manzon farko al-mansuru bi tufan wanda aka taimake shi da ruwan tufan wane ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzanni wal khatamul bashir min adinan da kuma cikamako na manzanni al-bashiru wanda yake wanda aka yi wanda aka yi bishara shi a cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani min adinan shine wa nabiyuna al-mab'uth lil anan annabin mu wanda aka aiko ga talikai jami'ihim bidinihil islam dukkansu bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi sallama to ya shahe dukan wasu abin nan dukkansu suna bin addinin da manzo Allah ya zo da shi na musulunci kenan shine cikamakon annabawa bidinihil islam fala rasula ba'dahu wala nabi kenan da addinin musulunci wanda manzo Allah ya zo da shi da shi aka cika annabta babu wani annabi ko kuma manzo a bayansa li'annahu al-akhiru minhum ya sabi shine na ƙarshen su ya kai yaro ina farkon manzanni wa laqad arsalna nuha ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 ama aka ce dalilin da yake nuna cewa shi ne farkon manzanni inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin mun wa'ayi gare ka ya kai annabi muhammad kamar yadda muka yi wa'ayi zuwa ga annabi nuhu har sai aka fara da wa annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawa bayansa da kuma hadisin abin nan ceto mai tsohon da yazo yace fa ya tuna nuha lokacin da aka zo da mutane a fagen kiyama Allah ya yi hushin da bai taɓa irin shi ba an kyale mutane wani zuwa shi ta kame ga guwai wani ga maɗaurin wando wani ga gaba wani ta mashi lizame mutane su ce shin ba ku ga halin da muke ciki na wannan musiba eh mu je wajen baban mu annabi nuhu mana ya roƙa mana Allah shine aka ce sai su zo wajen annabi nuhu fa ya atuna nuhan su zo wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam فيقول يا نوح سوتي يا كي النبي نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض كين فرقم من زند أكا أيكو زوا غمتانا قسا cikamakon annabawa shi ne muka ce manzo Allah ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa huwa al-bashir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira kana mai bishara kana mai gargadi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Gaskiyar da aka aiko annabi da shi shine addinin musulunci Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nazira imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kunshi al'amura guda biyu sune me ya tadammanu أمرين طاعته بما أمره وتسريقه بما أخبره وأن عموما إيماني لأن صلى الله عليه وسلم أما شيء إيماني لمن ذا الله يكون شيء أبو الأمر أبو دابي الأمر إنه هل كوشين عموم بؤسته صلى الله عليه وسلم قال لي ورمي aiko shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka yi imani da cewa manzan Allah Allah ya aiko shi ne ga dukkan halittu gaba wani shine al-iman yani bi umumati ma za bu usatihi sallallahu alaihi wasallam na biyu ha أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا رسول بعده ولا نبي kai imani cewa shine cikamakon annabawa da manzanni ba wani manzo bayansa babu wani annabi bayansa a rike da kyau sannan akhlaquhu azimatun muzdana ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama masu girma ne. Mine ne ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi Ha? Al'ur'an. ɗabi'un manzon Allah addininsa, akhlaƙun Nabi sallallahu Alaihi wasallama dinuhu, addininsa. shi ne ɗabi'un manzon Allah shi yasa Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim la'ala khuluqin azim shi yasa ibnu abbas da mujahid suka ce ala khuluqin yani ala dinin azimin min al-adyan kai kana akan wani addini mai girma daga daga addinai laysa dinun ahabbu ila Allah ta'ala wala arda indahu minhu babu wani addinin da Allah ya so ya yarda da shi da yake musulunci shi yasa sai suka fassara wa innaka la ala khuluqin azim yani ala dinin azim kana akan addini wanda yake mai girma wanda yani azim ala dinin azim min al adyan shi yasa imamu qatada yake cewa da yazo fassara aya sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim هو ما كان يعتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه ɗabi'ar manzon Allah shi ne mi yana umurtuwa da abin da Allah ya umurce shi da shi yana hannuwa da dukkan abin da Allah ya hane shi shi yasa da aka tambaye Aisha ɗabi'un manzon Allah sai ta ce khuluquhul qur'an duk abin da alqur'ani ya umarni manzon Allah na aikata abin da ya hana yana hannuwa to amma hakikanin khuluq yani khuluq a lugha haqiqatul khuluq fil lugha shine ma ya'khudhu bihi al-insan nafsuhu min al-adab duk abinda mutum zai rike kanshi da shi na dabi'u na ladubba shine ake ce ma khuluq summiya khuluqan li'annahu yasiru kal khilkatu fil insan ma'ana yana tahiya da shi kamar dai halitta a cikin mutum wannan kenan to shi yasa ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ne waɗanda suke musdana yani masu masu ƙarfi masu kyau kasudi kaman gaskiya manzo Allah mutum ne mai gaskiya wal adri da adalci ma al amana kuma mai amana wannan suna so ne ɗabi'un da ake son mutum ka zamanto mai gaskiya a cikin al'amarinka mai adalci sannan kuma mai amana wajibu na tijahahu abinda yake wajibi gare mu dangane da manzon Allah mahabbatuhu shine mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah ba'atuhu da yi masa biyayya da azimuhu da girmama shi wa nusratuhu da kuma taimakonsa taimaka manzon Allah yanzu shine yada sunnar manzon Allah da addinin da manzon Allah yake akai shi yasa aka ce ma'ana ta'at wajibi ne ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma wa itnabu ma lahu ma naha anhu wa jadara shine mahabbatuhu wa ta'atuhu wa ta'zimuhu wa nusratuhu shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allah wa rasul la'allakum ترحمون وكما واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين wayannan duka aminu wanda suke tabbatar da biyayya ga manzon Allah illan illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ba ku taimaka masa ba Allah ya taimake shi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ma'ana wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ku girmama shi wannan lamirin ya'udu ila rasul litu'minu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa wa tu'azziruhu ku karfafa shi manzon Allah wa tuwaqqiruhu ku girmama shi wannan duka lamiri ne wanda yake koma zuwa ga manzon Allah amma wa tusabbihuhu wannan kuma ya odo ila man ila Allah shi yasa manzo Allah yace salasun man kunna fihi wajada halawatal iman abu uku duk wanda ya same su to ya samu zaki na imani na farkonsa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma ya zamanto Allah da manzo su suka fi soyuwa ga zuciyar mutum ga wanda ba su ba ya zama to ka son Allah akan kowa sannan na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wannan ce wa hubbu alil baiti was sahaba da san mutan gidan manzon Allah da sahabbai liman yuridu fawza wal isaba duk wanda ke son ya rabauta ya dace to ya zaman to yana kaunan ahalin manzon Allah da sahabban manzon Allah kaga nan yan shi a su huta wa'anda ba su san sunan sahabban manzon Allah ba bambanci tsakanin sahabban manzon Allah dukan su kaso su Allahumma sai dai wanda Allah daga wajen daraja duk mutumin da yake so ya tsira ya zama to masoyi ahalin manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin usulul islam wanda ahli sunna suke akai san sahabban annabi gaba daya da kuma nema musu yardan Allah da nema musu gafara son su addini ne imani ne kin su kafirci ne munafici sahabi sahabban manzon Allah an ce sahabi mallaqiyan nabiyya صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام in ka ce marar rasul to makahowa wanda ya haɗu da manzon Allah yana mai imani da manzon Allah ya mutu akan haka sawa'an mai gani ya ganshi da ido ko bai ganshi da ido ba inda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi ya mutu akan musulunci to shi ne sahabi kenan ko da makaho yana iya shiga a ciki su wane ne ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ha ahlu ahlu abbas aha Sabu ko wadu saura ba, matan shi ba. yawwa hum azwajuhu wa zurriyatuhu wa banu hashim wa banu al-muttalib wa mawalihim kan shi da suke hudda matan manzon Allah suna cewa ba su daga cikin ahalin manzon Allah kaga ne sun wani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya keɓance su da al'amurra guda hudu wanda waɗanda suka zo bayan su same su ba na farko dai sun gami ma'ana saukar wahayi sannan sun abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Allah ya tsarkake su annabi su annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake su كذاك كل مؤمن نوالي حكا دم إيماني كون من إيماني منا يبنتسا منا قونسا ونبغض الكفار و- ونعادي منا كن كافري منا كيية منا خشي دا كافري منا كيية دا كافري وانا شيني من الولاء والبراء duk wanda yake mai imani ne muna ƙaunarsa muna son sa muna ƙin kafiri muna ƙiyayya da shi fajannatul rahmani lil abrari al ai tsallake ba mu yi shi ba la nartadi an na'ajihim badila ma'ana ba ma neman musanya game da na hajihim tsarin da sahabbai suke a kai hanyar da sahabbai suke a kai ba mu neman wata wadda ba ita ba fa'innahun shahadu tanzila saboda su sun halarci saukar wahayi saboda mi suna a zamaninsu ne aka saukar da wahayi bi fahimihim yattadihul manqula duk abin da aka ciro daga wahayi da fahimtar su ne ake iya gane ma'anarsa da manufarsa li'annahum qad sahibu rasula saboda su sun abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ta hanyar bayanin su ne zamu iya fahimtar abin da aka saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asruhum afdalu min suwahu zamanin su shine mafifici akan zamanin da ba nasu ba kaza ata nassan bima ma'anahu haka nassi dalili yazo game da abin da kamar mun karanta hadisi can baya ko khairul quruni qarni haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kaza ata nassan bima ma'anahu haka nassi yazo da abin da yake ma'anarsa zamaninsu shi ne mafificin zamani sannan mai bi misa sannan mai bi masa tabi'ai da tabi'i tabi'i na ko sannan mala yace ka za ka kullu mu'minin nuwali haka muke jibantar dukkan mai imani wa nubghidul kuffara wa nu'adi muna kiyayya muna kin kafirai muna fushi da kafirai muna kin su fa jannatur rahmani lil abrari aljanna Allah mai rahama ta ƴaƴan ƙwarai ce ta mutanen kirki ce wannaru ita kuma wuta makoma ce lil kuffari wal fujjari ka kafirai da kuma fajirai ko yana kaga imani da wuta da kuma aljanna da kuma suwa akai matanadin aljanna suwa akai matanadin wuta fa nas'alullaha lana al-ikhlas da haka muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi a cikin ayyukanmu wal fawza bil jannati wal khalasa sannan kuma muna roƙon Allah ya sa mu dace da aljanna kuma Allah ya sa mu rabu da wuta fa hadhihi manzumati qad tammat malam yace wannan manzumar tawa ta cika bihamdihi subhanahu da yabo da godiya ga Allah mai tsarki qad hutimat an cika wannan manzuma wannan shine ƙarshen wannan manzuma mai albarka walhamdulillah Allah ya amfanar da mu abin da muka ji na wannan manzuma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace kuma kusan in ce wannan shi ne ƙarshen wannan daura tamu ina fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da ku gaba ɗaya kuma muna godiya da ku da wannan haɗin kai da kuka bada tsawon waɗannan kwanuka biyu na wannan daura. gaskiya mun yi murna kuma muna jinjina muku kuma muna muku addu'a ta alkhairi kuma kamar yadda shugabanni suka faɗa wannan ilimi da kuka kwasa tsawon waɗannan kwanuka guda biyu kan ku bar shi gare ku kaɗai sauran ku duka ɗalibai ne na makarantu to ai ƙoƙarin an je makaranta a tabbatar da sauran ɗaliban su ma ma'ana sun haddace wannan manzuma an nuna musu ma'anarta insha Allah saboda haka kenan Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sake haɗa mu da alkhairi inda sauran rayuwa karo na biyu insha Allah musan karo na biyu watakila ku ne za ku yi gayyata in an da an ji daɗin abin kenan ku ne za ku shirya ku yi gayyata insha Allah ba a zo kuma a zaɓi wata manzuma da za a gabatarwa Allah ya mana muwafaka gaba ɗaya Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah ya yi mana kusakuranmu ubangiji Allah ta'ala ya sa mun dace Allah ya ba ku lada da mu da ku gaba ɗaya a cikin wannan juhudi da aka yi tsawon waɗannan kwanuka guda biyu Allah ya albarkaci abin da aka samu a ciki da haka insha Allah da manace ai kokari ayi la'asar anan kuma in son samu ne ku gayyato malamanku da ma'aifanku duka duka ana gayyatan kowa ya zo saboda ga yadda za a karrama ku akwai shahadu da za a bayar da kuma sauran 'yan kyaututtuka na littattafai in ka samu littafin da baka iya karanta shi sai ka ba malaminka kuma sai ya amfani kaga an an karu wannan shi ne abin da muke fata insha Allah bayan la'asar da mun la'asar za a yi kokari a yi wannan hafla ta karramawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته